إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الأحبة في الله قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي احفظوا أنفسكم وأهليكم من نار جهنم بالإيمان والطاعة وترك المعاصي قال الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أي علموهم وأدبوهم معنى علموا أبناءكم الدين وربوهم على الخلق الحسن وعودوهم الصلاة والطاعة أيها الأحبة في الله إن من أعظم وسائل حفظ الأسرة من النار تعليم الأبناء دينهم تعويدهم الصلاة تربيتهم على الصدق والأمانة حمايتهم من الفتن ورفق ورفق ورفقاء, ورفقاء السوء فكم من أب يهتم بطعام أبنائه ولباسهم ولكنه ينسى أهم شيء وهو إيمانهم وأخلاقهم أيها الأحبة في الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وشد مئزره كما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه البخاري ومسلم معنى شد مئزره أي اجتهد في العبادة واعتزل النساء ومعنى أحيا ليله أي قضى الليل في الصلاة والذكر وقراءة القرآن ومعنى أيقظ أهله أي كان يوقظ أهله ليشاركوه العبادة واغتنام فضل هذه الليالي فقد قال صلى الله عليه وسلم فقد ثبت الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في, أهل في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية فالأب مسؤول عن أهل بيته والأم مسؤولة عن أبنائها وكل واحد منا سيسأل أمام الله عن هذه الأمانة أيها الأحبة في الله إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر كان أو أنثى صغير أو كبير إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلة وتخرج على النحو الآتي أن يخرج المسلم صاعا واحدا من الطعام عن كل نفس يعولها كالأولاد والزوجة والصاع يعادل تقريبا نحو كيلوغرامين ونصف إلى ثلاث كيلوغرامات من الطعام ويكون الطعام من قوت البلد مثل الأرز أو القمح أو الذرة أو الذرة أو الدخن أو التمر ونحو ذلك وتعطى للفقراء والمساكين حتى يكفيهم يوم العيد وينوي المسلم في قلبه أنها زكاة الفطر لكن أيها الأحبة في الله للزكاة الفطر أوقات الوقت الجائز والوقت الأفضل والوقت المكروه أو الوقت المحرم فالوقت الجائز أيها الأحبة في الله قبل العيد بيوم أو يومين والوقت الأفضل يوم العيد قبل صلاة العيد والوقت المحرم أيها الأحبة في الله تأخير الزكاة إلى بعد صلاة العيد بغير عذر فإن, أخ فإن أخرت صارت صدقة من الصدقات ولا تعد زكاة الفطر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أيها الأحبة في الله كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث الذي ذكرناه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المسؤولية عامة في المجتمع فكل إنسان له مسؤولية صغرت أو كبرت فلا يخلو أحد من تكليف مسؤولية مسؤولية الحاكم عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم ومسؤولية الرجل عن أهل بيته فعليه تربيتهم على الدين والأخلاق وتوفير ما يحتاجون إليه ومسؤولية المرأة في بيتها فهي أمينة على بيت زوجها وأولادها وتربيتهم ومسؤولية العامل أو الخادم فعليه أن يحفظ مال سيده ويؤدي عمله بالأمانة لأن الأمانة من أعظم القيم في الإسلام فالإسلام يأمر بحفظ الأمانات وآدائها أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ‘yan uwa masu girma ina wa kaina wasici da ku da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ambatawa a cikin alkur'aninsa mai girma ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah tsoron Allah wanda yake na gaskiya kada ku sake ku mutu face kuna cikin musulmai wanda anan malamai suna fasarta cewa da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ai shine abinda Allah madaukakin sarki ya hadi a wata aya da cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun iyawarku domin tsoron Allah madaukakin sarki shine abinda yake saukarwa al'umma da rahama da kwanciyar hankali to shi yasa Allah madaukakin sarki yake mana wasiti da mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar da ta gabata akan cewa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki to ya ku yan uwa musulmi a cikin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya ambaci wata aya cikin suratul tahrim Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka yi imani ku kare kanku ku ceto kanku da kuma iyalanku daga mi daga shiga wuta domin ita wannan wutar makamashinta wannan wutar su ne mutane da abin da ya shahi duwatsuna su ne abin da ake sawa ana hura wannan wutar kai ka ce karmami itacuwa da ake ɗaukowa ƙanana ana sawa a cikin wuta domin wuta ta ci gaba ta huru to Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙuduhan nasu wal hijara ita wannan wutar da za ku kare kanku da farko sannan ku kare iyalanku to wannan wutar ita abin da yake abin da ake hura ta da shi shine mutane da kuma duwatsu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to ya ku ‘yan uwa musulmi ku kare kanku daga wannan wutar sannan ku kare iyalanku kaga anan Allah maɗaukakin sarki yana nufin ma'ana mu kiyaye kawunanmu da kuma iyalanmu daga wutar jahannama ta yaya za mu kare su shine ta hanyar sanya musu imani da kuma yi ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ma'ana ayyukan ɗa'a da kuma abin da ya shahi barin ayyuka waɗanda suke mummuna shi yasa zaka ga Aliyu bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa abinda ake nufi da ku anfusakum wa ahlikum da Allah ya ce ku kiyaye ku kare 'ya'yanku da iyalanku daga wuta sai ya ce ai shine allimuhum ku ilmantar da su ku ba su ilimi na sanin Allah ku ba su ilimi na sanin addinin musulunci da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa addibuhum sannan kuma ku koya musu ladabi ku labdabtar da su yanda za su yi mi su yi ayyuka waɗanda suke na kwarai sannan kuma ku labdabtar da su akan wannan yin ibada kin idan ba su yi ta ba sai ku zamanto kun tsoratar da su ba wai dan ba ku san su bane ba shi yasa malamai suka ce abinda ake nihi shine ku kiya ku koya ma 'ya'yanku addini domin idan suka san addini ne za su san abinda Allah ya haramta musu za su san kuma abinda Allah ya halatta musu amma idan ba su san addini ba ba za su sani ba sai kaga suna shiga cikin ayyuka waɗanda suke ayyuka na banza sannan kuma aka ce malamai suke cewa kuma ku anfusakum wa ahlikum ai shine ku koya musu kyakkyawan halaye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa bu'ithu ai an innama bu'ithu li utammima makarimul akhlaq ni ai an turo ni ne an aiko ni ne don in cika kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye domin duk wanda zaka same shi ya san addini sannan kuma wannan addinin har cikin zuciyar shi da gaske yake to zaka same shi yana da ɗabi'u masu kyau to koya ma 'ya'ya ɗabi'u masu kyau da sanar da su addini shine kare su daga shiga wuta to zaka ga anan amma mutane muna yin sakaki ta ɓangaren wannan me yasa saboda amma kafin in je can mu sani cewa lalle shi wa kare ƴaƴa ko kare fami domin an ce wa ahalikum iyalanku shine duk wanda kuke ciyarwa ku kare su daga shiga wuta abu na harko shine kamar yadda na ambata shine a karantar da su addini sannan kuma a ladabtar da su a koya musu su saba da yin sallah tun suna kanana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ku koya ma 'ya'yanku sallah tun suna shekara bakwai ku ringa zuwa masallaci da su suna yin sallah amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bige su idan sun kai shekara goma ba su yi wannan sallar ba wai me yasa a lokacin da yaro ya kai shekara goma har yau wa sallah ba ta zamanto wajibi a kan shi ba amma ana an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ladabtar da su a bige su idan sun kai shekara goma ba su yi ba ba su yi sallah ba saboda zai yi wahala mutum ya huce shekara goma nan baya sallah kuma ya ci gaba da yin sallah zaka same shi yana wasa da sallah amma idan yana yaro aka saba mishi da wannan sallah zaka ga in ya girma kuma zai ci gaba da wannan sannan kuma shine a tarbiyyantar da yara game da abin da ya shahi gaskiya da riƙon amana a yau rayuwar mu ta lalace zaka ga iyaye su ne suke koya ma 'ya'ya ƙarya su ne suke koya ma 'ya'ya cin amana da sauransu zaka ga yaro mahaifiyar shi ko mahaifin shi zai yi ƙarya a gaban shi kuma wai da sunan wai yana baiwa wannan yaron tarbiyya wace irin tarbiyya ce wannan ba tarbiyya ba ce ta gari shi yasa in ka ɗauki rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga sun rike gaskiya sun rike amana kai in ka ɗauki rayuwar magabata kaka je ko ina ka ɗauki rayuwar malaman hadisi da suke karɓa hadisi idan suka ga mutum yana ƙarya ba ma ga ɗan adam ba to ba su sa shi daga cikin siƙa domin hadisi idan an je za a karɓo hadisi ana diba gaskiyan mutum da amanan mutum da kuwatul hifz da har da shi da dai sauransu wasu abubuwa da yawa wanda ba cikin ilimin hadisi muke ba amma muhallu shahid anan shine ana ba da labarin wani wai ya tafi zai karɓi hadisi a wajen wani bawan Allah amma sai ya same shi yana nuna ma dabba wani kwano kama akwai abinci a ciki ta zo shi ko yana so ya kama ta ne ashe babu komi a ciki tana zauwa sai ya kama ta sai shi kuma ya zo karɓar hadisi a wajen shi sai ya ga ya yi madabba ƙarya yana nuna mata kamar ta zo ta ci abinci amma babu abincin a ciki sai ya ce wannan ba mutum ne wanda za a amshi hadisi ba mutumin da zai iya madabba ƙarya to zai iya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to wannan zaka ga wai yanzu kaga shi wannan dabba ce ma yake ma ƙarya amma zaka ga mu a yanzu yara ɗiya za ka ga uwaye suna ma 'ya'yansu karya wannan abu ne wanda bai dace ba za ka ga suna musu karya ko in suna so su yi ta musamman mata in suna so su ta yi wajen wani abu zan ka maka kaza zan yi maka kaza zan yi maka kaza sai an dawo kuma ba a kawo mishi komai ba shi yasa a kiyaye to kare 'ya'ya daga wuta iya daga ciki shine a tarbiyyantar da su game da abin da ya shafi gaskiya da kuma amana sannan kuma a kare su daga fitintunu musamman fitintunun zamani da kuma abin da ya shafi abokanai waɗanda suke na banza domin aboki na banza yana tasiri ga mutum shi ya sama ake so ka kasance aboki ka kasance ka kasance kana tare da abokanan kwarai kai zaman to kana tare da abokanan banza domin kullum za su ringa shan ka baya ne shi yasa ake so ka zaman to abokananka duk mafi yawanci waɗanda suke mai da hankali ne wajen ibada zaka suna ankurajen ka suna ƙara maka ƙwarin gwiwa akan kai kaza to ya koyan uwa musulmi na ka wannan ayar ne da tun cewa da take magana akan ku kare 'ya'yanku da kanku daga shiga wuta saboda muna cikin wani wata wanda yake mai daraja kuma wannan watan muna cikin a yanzu kwanakin shi wa'inda suka fi sauran daraja su ne kwana goma na ƙarshe to a nan abin da nake so in sha hankalinmu a nan shine kaga Allah maɗaukakin sarki ya ce ka kiyaye kanka sannan ka kiyaye iyalanka daga wuta to amma a nan wajen kiyayewan tana bukata abu biyu domin akwai abin da ake cewa alhissi akwai alma'anawi mafi yawancin mu muna rayuwa ne da janibul badan janibul hissi shine abin da ya shahi jikin mutum ba mu damuwa da abin da ya shahi ruhin dan adam domin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ku kare 'ya'yanku daga shiga wuta ai iya ciki shine a wannan wata ku zamanto kuna ta da 'ya'yanku suna zuwa suna yin sallah duk da abu ne wanda yake na nafila ba abu ne wanda yake wajibi ba amma abu ne mai kyau ina yawan ba da misali game da ekol domin ita ce muka ya zamanto mun yi mun ba imani ɗari bisa ɗari za ka ga uba idan ɗan shi baya ekol ma yana jin ba daɗi da sauransu sai ya yi ƙoƙari ya kai shi ekol idan aka je ekol musamman in yaro ya kai mataki ko class da examen za ka ga ana yin wani abin da ake cewa cour privé ko kuma cour de renforcement wannan duk ba dole bane ba baya daga cikin abin da ya kamata yaro sai ya yi dole amma falala ce ta ya ƙara samun capacity ma'ana ya ƙara samun reinforcement saboda in an zo examen ya yi mi ya samu ya fita ya samu me yake da suna not mai girma to irin haka ne wannan nafilolin da ake yi sallan nafila sallar farilla ita ce wajibi a kanka amma sallan nafilan nan da ake yin ta wai kana yi ne don saboda ƙarin samun falala kamar yadda kake tura 'ya'yanka suna kurde renforcement ko kuma kur prive ko wani abu makamancin haka to kaga ko mutum idan ɗan shi yana class da examen zaka ga yana ƙoƙari dole dole sai ya sa shi kur prive kin ko ma dai ya ne za a yi sai ya kokari ya sashi me yasa saboda yana so ya samu natija mai kyau a duniya to amma a lahira ne baka so ɗanka ya samu natija mai kyau kuma a nan kuskuren da muke kaga Allah da ya ce ku anfusakum bai ce ku kadai ba a'a wa ahlikum hada ƴaƴanku da matanku da ƴaƴanku dole su ma ku tara su zaka ga mutun ya tashi zai tafi muna cikin kwana goma na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda Aisha radiyallahu anha take ambatawa idan goman ƙarshe na Ramadan ya shigo Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shadda mi izarahu yana daure geftonsa ma'ana yana a matashin sincirkin shi kasan idan aka ce yana ɗaure gyapto ba wai ana nihin yana ɗaurewa ba a'a yana tsanantawa wajen ibada ma'ana yana tashi ya yi ibada mai kyau ya ƙara ƙarfin gwiwa ya ƙara yin ibadu masu yawa sannan kuma aisha radiyallahu anha ta ce wa aiqadha ahlahu kuma yana ta da iyalan shi su je su yi wannan sallah su je su yi ibadu a cikin daren me yake da suna kwanaki goma na ƙarshe to kaga ashe kuskure ne kai ka tashi ka tayi masallaci matarka tana kwana ƴaƴanka suna kwana ka kyale su wannan kuskure ne domin ba kai kadai kake so ka samu wannan falalar ba Allah madaukakin sarki ya dora ka ne mas'ul akan ƴaƴanka da matanka dole su ma sai ka kula da su amma zaka ga mu abinda muke kula shine muna kula da abincinsu da tufafinsu da lahiyarsu da dai sauransu amma ba mu kula da bangaren rayuwarsu bangaren ransu domin mafi yawancin abin da muke kula da shi nan ƙasa za ta cinye shi ƙasa ce ƙarshen shi ƙasa ce idan mutum ya zo yana kula da cin abinci ya girma ya samu fata hwara ya yi kaza ya yi kaza da sauransu da ya mutu ina za a je a turbuɗe jikin nan nashi cikin ƙasa ne wannan ran nashi shine zai mishi amfani wannan jikin da ya gina jikin shi yayi kyau ya zamanto hori ko wani abu makamancin haka ƙarshen shi ƙasa ce za ta cinye shi ashe ko bai kamata muna ɓata lokacinmu kaɗai akan jiki ba ya kamata mu ringa tunawa da abin da ya shafi ɓangaren rai to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mi yana tada iyalin shi ashe ko in zaka tafi masallaci sai ka tada matanka ka tada iyalanka ka tada yaranka kada ka tafi kawai ka tafi masallaci domin manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne makiyaya ne sannan kuma dukkan ku a ranar tashin alkiyama za a tambaye ku akan abin da aka ba ku wanda kuke kiwatar su ma'ana su ne ƴaƴanku da iyalanku da matanku in dai buku kula da su ba to ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambaye ku wai yaya kuka yi amanan nan da muka ba ku ta ƴaƴa amanan nan da muka ba ku ta mata da kuka aura shin kun kula da ibada su ko ku kadai kun takaita ne da abinci wani a yanzu tuni ya yi ma 'ya'yan shi kayan sallah ya ɗauka musu kayan sallah tare da cewa bai ma san wa sallah wa za ta yaran nashi za su mutu ko ba za su mutu kafin lokacin sallah nan ba amma bai damu da suna tashi su tayi su yi sallah suna yin azumi da kyau shi kawai in ya tayi masallaci yayi sallah ya dawo baya kula matan shi sun tashi sun yi sallah ko su tashi suka yi sallah ba shi babu ruwan shi kaga wannan kuskure ne to Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a tambaye mu a ranar tashi alkiyama akan abin da Allah ya bamu wanda muke kiwo to kaga shi yasa dole ne mu kula da wannan ta bangaren wannan kuma musamman a wannan kwanaki goma na ƙarshe domin a cikin kwanaki goma nan ne na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki yace akwai wani dare wanda wannan daren ibada a cikin shi tafi ida ibadar wata dubu ma'ana in ka diba wata dubu yana kai kusan shekara 83 wai anan sai mu tambaye kanmu kaga Allah madaukakin sarki ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ya ce ku ne al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kuka fi kowa alkhairi a cikin al'ummomin da muka yi da muka halitta a cikin al'ummomin da Allah madaukakin sarki ya aiko to amma a nan al'afdaliya a nan aka ce kuma shi ne abin da ya shahi ta ɓangaren ibada da ɓangaren kuma abin da ya shahi lada da za ku samu sai dai a cikin al'ummomin da suka gabata akwai wanda sun yi shekaru dubbai za ka samu mutum guda yana shekara dubu ko wani abu makamancin haka domin misali mu ɗauka annabi nuh allah maɗaukakin sarki ya ce ya tura wa laƙad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa na ama Allah maɗaukin sarki ya ce mun aika annabi Nuhu zuwa ga al'ummarsa wani shekarun da ya yana wa'azi Allah ya ce alfa sanatin shekara dubu illa hamsin na ama banda shekara hamsin ma'ana shekara ɗari tara da hamsin ya yana wa'azi wannan shekarun wa'azi banda shekarar rayuwar shi to shekara nawa ya yi kenan to za ka samu akwai wanda sun yi shekaru dubu to kuma mu kuma gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu al'umma mu mafi yawancin mu shekara 60 70 ne to ya za a yi ka hada ibadar dan shekara 60 70 da ibadar wanda ya shekara dubu yana ibada kaga a hankalce inda tunani ne kake tunani sai kaga cewa abu ne wanda bai kamata ba to amsa guda ce shine Allah madaukin sarki al'umman mu sai ya ba mu wasu falaloli to daga cikin falalolin ne akwai daren Lailatul Qadr da Allah madaukakin sarki yace ibada a cikin shi ta fi ibada wata dubu to kaga idan Allah ya jarrabe idan Allah ya kadirta ya azurta ka da samun daren Lailatul Qadr shekara goma ka yi ibada a cikin shi to shekara 83 so goma shekara nawa zai baka shekara 830 kaga tun anan ka yi mi tun anan ka ta yi shekara 800 don abincin sauran ibadun da za ka yi to wannan shine yake nuna cewa inda al'umman manzan Allah s.a.w. ta samu fifiko kenan akwai lada da yawa Allah maɗaukakin sarki ya ambata inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr to kaga wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daren lailatul qadri kuma shi kuma abu ne wanda baya zamantawa ba a keɓance ranar shiga ta nan ba dare ne na kaza ba a keɓance ba amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku neme shi a goman ƙarshe kuma a cikin wa'inda suke kwanaki na witiri ma'ana daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 da daren 29 a wannan dare raki guda biyar a su ne ake tsammanin daren lailatul qadr yana ciki ashe anan kaga da mutane har ake ba su konje an mai da jur feriye ne daren 27 mutane su je su yi mi su je su huta su yi ibadunsu ranar 27 babu aiki a je a huta kaga anan ana yin kuskure domin wanda zai je ya zauna zauna daren 21 ya huce daren 23 ya huce daren 25 ya huce wai sai daren 27 zai zo ya ce zai yi ibadu kaga yana cikin kuskure domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ku neme shi a cikin wannan dare dakin babu wanda ya ce maka tabbas daren 27 ne sai dai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sahabbai wanda sun yi ittifaki wata shekara akan cewa tabbas daren 27 ne saboda alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na yinin daren Lailatul Qadr yaya zai kasance sai suka ga cewa ai wannan alamomin sun afku a daren 27 to wannan ba shi ke nuna ba kullum daren 27 kin ne domin Allah madaukakin sarki yana iya sauyawa ya ko koma watakila wanda ya je yana kwanan shi bai zo ba sai daren 27 ya zo tun daren 21 daren laitul qadr ya huce bai sani ba kaga yayi asara kenan shi yasa goman karshen nan ake so dukkan shi ayi mi ayi ibada sannan kuma akwai wani dan kuskuren da muke shi ma duk da an ce mu neme shi a ranaku waɗanda suke wutiri ma'ana empire 21 ventura kamar yadda na ambata zuwa 29 to amma Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan ya sauya ya maida shi kuma a daren wanda yake ba empire ɗin bane ba wutiri ba daren ya samu a cikin daren 22 ko daren 24 shi yasa abinda nake so in ce anan shine kuskure ne ka keɓance wasu dareraki ka bar wasu dareraki domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yi daren goma goman karshe duka a raya shi to abin da ya kamata kenan kada mu je muna yin sakaki sai daren 27 kadai mu hito mu ce za mu yi ibada a'a wannan kuskure ne kamar yadda ana aka samu wani bawan Allah ina ga Adama Garam ne ya kasance irin wa'annan mutane ne ba a tashi aka yi salloli ba sai daren 27 sai ya hito tunda har ta a gwamnatance an yi officializan shi kan cewa in daren 27 ya zo washe garin ba za a yi karatu ba jurferiye ne da dai sauransu sai ya taso ya ce tunda an ce a ta yi ibada sai Allah madaukin sarki ya kai shi wani masallaci na ahlus sunna to ka san mafi yawanci wasu masallatayya na ahlus sunna in ba inda aka dan lalace da wasu abubuwa ba hadafin karatun qiyamul layli ba wai a sarki alqur'anin bane ba a'a ayi karatu mai kyau sannan kuma a samu nutsuwa a samu khushu'i da dai sauransu to sai ta sayatar da inda ake karatu malam karatu mai kyau malam ya je yana sallah aka yi raka'a ɗaya raka'a biyu sai ya je ya kasa yayi ya hito yana ta maganganu yana cewa za a karya mishi kawa da dai sauransu da sauransu kaga bai saba ba shi ko abinda in ka saba tun farkon ramadan wallahi zaka ji in an zo ko da tsayuwar ta dan yi tsaho ba za ka ji wahala sosai ba domin ka saba dama tun kafin ramadan ya shigo to a takaice dai yan uwa masu girma kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ma'ana ku anfusakum wa ahlikum nara kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan goman karshe ya shigo yana yana zage damtse shi da kanshi sannan kuma ya tada iyalin shi kaga kuskure ne mu bar iyalanmu mu je mu kadai muna abin da ya shahi ibadu shi yasa ya ku yan uwa musulmi mu kiyaye sannan kuma iya daga cikin kare 'ya'ya daga shiga wuta shine abin da Allah ya shar'anta mana a ƙarshen watan Ramadan shine na fitar da zakatul fitr zakkar kono domin duk wanda kake da iko a kan shi kake ci da shi matanka ne da 'ya'yanka to za ka fitan musu da zakatul fitr zakkar kono shine ake ce mata zakkar kono wannan zakatul fitr abu ne wanda malamai suna cewa dalilin da ya sa Allah maɗaukaki ko kuma hikima da kuma abubuwan da za a ɗauka daga ciki da ta sa ake fitar da wannan zakka shine don a tsarkake ibadun da aka yi a cikin azumi mutum ya tsarkake azumin shi daga abin da ya shayi watakila a cikin azumi bai bar shaci faɗi ba bai bar ƙarya ba bai bar lagau ba bai bar shahadatu zur ba da dai sauransu to in ka fidda wannan zakkar la'alla sai Allah maɗaukin sarki ya yafe maka wa'incan abubuwan to shi yasa ake fitar da ita zaka fitar da fitar da zaka fidda ma kanka sannan kuma ka fidda ma iyalanka matanka da 'ya'yanka to sai dai ita wannan zakkar tana da lokacin da ake fidda ta da kuma yaya ake hudda ta domin ba a bar shi haka kawai ba ka hidda shi lokacin da ka ga dama a'a zaka hidda wannan zakkar ne abinda suka ce malamai lokacin fidda shi lokaci ne ya ya kasu kashi uku akwai lokaci wanda yake ya halatta akwai lokacin da kuma an fi so ka fidda a wannan lokacin akwai kuma lokacin da haramun ne ko kuma makruhi ne domin idan ka hudda a wannan lokacin ba ma zakar kono ka hidda ba ya zamanto sadaka ce ka hidda bari mu fara da lokaci na farko shine lokacin da ya halatta ka hidda shine malamai suka ce ya halatta ka hidda ana sora kwana biyu sallah ko kwana guda wannan ya halatta ka hudda domin hikima daga cikin fidda wannan zakar ana bada ta ne kuma ga mabukata ba wanda ba su da bukata ake ba ba saboda za a shiga ranar sallah ranar da ake murna ranar da ya kamata musulmai su yi murna to wani shi ko bayyada abincin da zai ci kaga babu zancen murna kenan to ana fiddawa sai a bashi idan aka bashi abin da zai ci a wannan ranar kaga zai zamanto zai ji daɗi kuma ya murna shi ma to wannan iya daga cikin hikimar da ta sa ake hudda wannan zakar to wannan zakar ana fidda ta ko kwana biyu kafin sallah ko kuma kwana guda wannan shine lokacin da ya halatta amma lokacin da aka fi so a hudda shine a ranar idin amma kafin a tafi masallaci domin za ka iya hiddawa kwana biyu kafin wata kafin sallah ka bai wa wani shi ko yana tsananin bukata hatta goban dama bai da abin da zai ci kaga dole zai ci wannan abin da ka bashi a goban cikin azumi to amma an fi so ka fidda ta a ranar idi kuma amma kafin mi a tafi masallaci to lokaci na uku wanda shi ko makruhi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya fidda zakakkono zakatul fitr kafin a tafi idi to ya samu ladan zakatul fitr amma duk wanda ya hudda ta bayan an dawo daga idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zakatul fitr yayi ba kawai sadaka ce ya samu ladan sadaka bai samu ladan zakkar kono ba to kaga ashe lokacin da ake hudda ta wanda yafi shine a ranar idi tunda sahi a hidda kafin a tahi masallaci a yi sallar idi wannan shine lokacin da yafi sannan kuma to yaya ake huddawa wasu malamai suna ganin cewa ko malamai sun tafi akan cewa nauyin abin yana kai kilogram 2 kilo 2,80 wani abu da zuwa 3 kilo nauyin abin da ya kamata a hudda sannan kuma ana hudda ta ne da abin da ake ci a gari kada ya zamanto a garinku ba a cin abin da me yake da suna misali a garinku ba a cin hatsi misali ka ce za ka hudda da wannan hatsin domin ka san wannan in ka hidda ba abin da zai ci ba kenan an fi so ka hidda da abin da ake ci shi yasa mafi yawancin abin da ake kawowa a yanzu dai abin da ake ci mafi yawanci shine malamai suna ka shinkafa ko kuma abin da ya shahi dawa ko alkama ko abu makamancin haka to a takaice dai ana so a hudda kuma mutane su ji tsoron Allah wajen huddawa domin akwai wanda yana da halin da zai iya hudda shinkafa amma sai ya ce shinkafan nan tsada gare ta ko wani abu makamancin haka sai ya ce ya sayi wani abu wanda yake mai arha ya ce ya hudda da shi ka ji tsoron Allah domin wannan abin da kake kana yi ma kanka ne ba Allah kake ma ba in kai kanka ne kanka zaka samu lada zaka hudda ma 'ya'yanka ga baki daya sannan kuma ka hudda ka hudda ma matanka saboda su a karkashin ka suke sannan kuma idan mutum ya zamanto baligi kamar yanda abin da ya fi shi ne shi ya hudda ma kanshi kai jira wai sai baban shi ya hidda mishi amma in yana da abin da zai hudda in bai da abin da zai hudda babu laifi mahaifin shi ya hidda mishi a takaice dai wannan su ne abubuwan da ya kamata mu kiyaye a wannan kwanaki goma na karshe sannan kuma sai abu na karshe shine a ranar idi idan allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari za mu ga wannan ranar ana so mutum ya ɗabi'antu da wasu halaye kamar haka abu na farko ana so mutum ya tafi idi da wuri a tafi idi da wuri ko kuma kafin ma zuwa idan ana so mutum ya yi wanka ya sanya tufafi waɗanda suke sabbi idan yana da sabi in bai ɗinka tufafi ba to ya samu tufafin shi ya wanke ya zamanto ya yi refasansu ya goge sai ya sanya su abu na gaba ya sanya turare in yana da in bai da turare kuma babu matsala abu na gaba kuma ya tafi da wuri in ya tahi da wuri in ya tahi masallaci kuma ko kafin ya tahi ana so ma ya rawaita maimaita kabarbari duk da a sallah wadda take babba an fi so a yawaita wannan kabarbarin amma a wannan sallah ita ma ana so a yawaita kabarbarin nan Allahu akbar Allahu akbar la Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ayi ta maimaitawa sannan kuma ayi ta yi ma mutane fatan alkhairi Allah ya karba mana ibadar da muka yi Allah ya sabu mu yi asarar watan Ramadan ba abin da ya kamata kamata a yi kenan sannan kuma a je a ziyarci yan uwa wanda wannan shine abin da ya kamata mu yi idan Allah madaukakin sarki ya kai mu a ranar Idi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya ibadodin da muke a cikin wannan wata bisu zamanto sun tafi a banza ba Allah madaukakin sarki ya sa mun dace ko kuma za mu dace mu daren Lailatul Qadr Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin abin da ya kamata a daren Lailatul Qadr Allah madaukakin sarki ya sanya ibadun mu sun zamanto karbabbu Allah madaukakin sarki ya karba mana ya ba mu ikon kula da waɗanda suke a ƙarƙashinmu ta ɓangaren abincinsu ta ɓangaren abin sa wasu ta ɓangaren kuma ibadarsu ya zamanto muna kula sosai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma taqabbal minna siyama Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana Allahumma ballighna Allahumma ballighna lailatul qadr وأعنا على قيامه يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم